yan uwa za ku biyo ni bashin hudu ba ta gabata ta bayanin marahilin insan muna ƙarshen bayanin ɗaukar rai na mai imani ba mu yi bayani muna ɗaukar rai mara imani ganin abin da ya gito in wayo da kuna ji duk mai jin kafafen watsa labaru irin abin da ake ciki dalilin tun mutunci na wani a cikin kahurai cikin faransawa wannan shi an riga an gama da shi ba shi ake magana ba abin mamaki abin bakin ciki shugaban ƙasa guda na irin wannan daula yana duk da kotu ta ƙasar shi ta tabbatar da wannan masu wani aikin ba su da haƙƙin yi ba ka da haƙƙanci bai ba ka haƙƙin cin mutuncin wani bale irin wannan shugaba na al'umma shugaba na duniya na al'umma a samu wani tsagera ya ci mutuncin shi kai shugaba ka yi goyon baya kuma za ku ci gaba da yi ce ba mai hana ku wannan shine abin takaici abin bakin ciki yan uwa wani abu yakan wakana kuma ka ku yi mamaki su bayan wa a cikin duniya yau ko cikin turai babu kafirar ƙasa irin horon shi babu ita jami'ai ta yanwa kunga a yau amurka a amurka yau akwai addini mu shugaba ma idan ba shi da addini bai samun zaɓe kuma idan ya ci zaɓe sai an zo an ajiye an ajiye bibil ko wace injil a ce ma tsohuwa ce tun tawa ne ya an kai mai a gaban shi da ita zai rantsuwa don ya san da wannan addini ya san da allah dukkan alamomi na addini na amurka akwai alamar addini illa ta wurin kai haka ingila haka italiya haka sauran kasashe amma wannan shi ita ce daula kafara a hili karara wanda duk wani abu na addini sun jin juhali a min sittin ka tabbana daga alam sittin ka tabbana suka yi juhali daga shi da abin da kai na addini babu shi a wajensu sai kuke jin abu da yawa ya hoto daga wajensu in wani kadi ba yanzu a nan kaga yanzu a nan najeriya ma ko ingila idan mutum zai rantsuwa kowane ne zai rantsuwa da abu littahi na abu da ke bata ma amma an ga rantsuwa jelejir waye jelejir waye jir don ga rantsuwa a cikin tsarin horon shi da suke mulki kun ya rantsi da banza ne jelejir da waka rantsi bai rantsi da kowa shirme ne dama dama yanzu yan siyasa suka kawo wani tsari a ce ya ka rantsi da qur'ani in za ka yi wani abu kamar san zaɓe ko wani abu ko shugaban ƙasa amma asalin rantsuwar nijar kun jelejir ne aka mata mai waye wani da waka dantse ya ce a na da conference kita wai conference wai shirman banza haka suke to dan wannan tsari ne na turawa suka sa mana shirme ne babu addini in ka kai mamaki irin abin da ke daga horon shi haka suke haka suka tashi ba sa al'umma dukkan wani addini in wa idan da da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba komi ba ya huce amin haka nan ya huce haka nan wa yawan mu misali kamar misali musulmi kahuri shi malami mai rubutu ba amurke mishal art wanda ke karanta littafin shi ya zama na malami ne mai ilimi na ya bar cikin duniya gaba daya ya zo ya rubuta tarihin duniya tun daga annabi adam duk wani shugaba tun daga tun daga kahuri har musulmi da annabawa ya sa duk wani suka yi jagorancin duniya ya bincika ya yi littafi na mutum ɗari wanda suka shugabanci duniya amma ya gashi ya sa Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine a gaba shi ta shine number 1 shine premier amma maki yace ka kuyi mamaki ni a ce kirista ne ko ka wuri ni kirista ne ko ce din ina kirista gaskiyar magana kenan wannan shine jagora yawa al'umma jagoranci bangaren siyasa bangaren addini bangaren mu'amala babu wanda aka bincike wa rayuwar shi a duniya kaf din aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ta cikin gida har ta daki har ta cikin madaki kun ba a samu komi ba na aibu gare shi babu wani abin suka kun illa kun shegantaka da rashin kunya ta wani mutane amma ba shi da abin aibu yan uwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karama wannan al'umma kai ya karama duniya da shi zama shi duniya alkhairi ne dan ya gyara mu'amala hatta da kahurai manzo Allah ya hana zalunci hatta kawurin amana hatta a cikin yaki yace ka kashe malami daga cikin sauma ka kashe mace ka kashe yaro ka ka ci amana ko amana ko kawuri ne ya hana ka ci amana dan kana mu'amala da kawuri ko a wajen yaki ko ta kasuwa manzo Allah ya hana cin amana hatta da kawuri misali yan yakin farko da suka yi na badar annabi sallallahu alaihi wasallam suna badar suna bukatar mutane su to da jama'a da yawa ba sai da Huzaifa da baban shi sun wuto daga Makka suna niyyar hijira sai suka mu da shawa a hanya suka tsare su suka yi suka yadda ke suka to za mu bar ku amma akan alƙawalin ba za ku shiga ba yaƙi da mu a ku shiga yaƙi a ba ba za ku gama da Muhammadu ba a yake mu suka ce mu amince sai ga Huzaifa ya zo ya lababo ya zo Badar ya ce ya Rasulullah ga mu mun zo amma ga abin da muka yi da Qurayshawa manzo Allah ce ka cika alƙawalin da kai mu kuma za mu dogara ga Allah mu yaƙi su in wa ku zama sun Qur'ani hatta da kahurai Allah ce kun yi alƙawalin zama lahiya da su Allah ce ko da kun gano da yaudara daga wajensu ku ka ku yaudara ku gaya musu a hili mu da ku babu kaza babu amana Ya Allah ya hana yaudara ya hana cin amana ya manzo Allah rahama ce ga duniya gaba daya ga dabbobi ga kwari ga komi haka yana cewa su kan shi ba karamin ta'addanci bane ba yan uwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza duniya gaba daya daga zalimcin shugabanni da ta'addancin shugabanni ya tabbatar da soyayya da adalci da kaskantar da kai ga jama'a wannan yanwa wannan shine jagora mahi girman al'umma a cikin tarihi kuma wannan yanwa abu ne tabbatacce dole ga tarihin zai ga haka ba kuma an wani bane kuma a baka a abu ne na hakika tarihin duniya kaf ba a taba samu wani annabi ba cikin annabawa wanda ya kawo duniya akan jagorancin al'umma akan adalci da shugabanta al'umma kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ƴan uwa wannan manzo na Allah shine a yau turawa ko kafire ke nema su bata surar shi su aibanta shi abin da yake ko duk mai ji ya san shirme ne illa bakin cikin a ce irin wannan kalma mai imani da shi wanda ‘yan wa annabi sallallahu alaihi ya huce uwayenmu ko ɗiyanmu manzon hayy da rantsuwa da girman Allah cewa ɗayan ku ba zai imani ba sai ya so na da uwayen shi da ɗiyan shi hatta da kanshi duniya gaba ɗaya ken wata haka musulmi ba shi da abun so ‘yan wanda zaka gano ciwon abun yau mu ta samu labari an shiga rediyo ta nan garin ma kadai a ce an zagi babanka an kawo su ubanka an tura mai zagi ko an godo hoton babanka wadda wata a wani mugun kama a cikin tailaki Nijar da Allah mai bakin cikin ga to ina balle ga shugaban duniya gaba daya shugaban annaba da manzanni gaba daya a mai irin mutuncin ya zai wani kiran duk ya bai wa musulmi yan wa abin mamaki wannan abin iya wakana shugabanni namu yan wa a yau inda shugabanninmu ko da cewa bai dace bai kamata ba kun su ce kama kama su ce makaron kaza a wannan abin da kai bai dace ba kadai wala da ya magana abin da yawa amma ya hudi ba kala ya hudi abin da dama ya rishin kumishi abin da ya ga dama ko ana an ce shugaba mun ne kasalans ko mai kala ba an ne kafiri shugaba ha lashiyayi in wa wannan wallahi kaskanci iya zauwa ga jagorori da ko aka ba sai kamar ba a yi ba inda kuma wani aka wa zaka ji su a gaba suna aibantawa Allah kiyaye in uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce haka dan haka in uwa a yau muna ga turawa suna magana balle ta wannan shi kan magana yanci kaza ƙarya ce zalunci ne cike da su da rashin kunya yan uwa wallahi yan uwa dan haka wannan annabin yan uwa dan Allah mai wani matsayi shin ba zai zamanto ba haƙƙi a gare mu haƙƙi wajibi a kanmu mu tsaya mu kula da kare mutuncin shi mu hana cin mutuncin shi duk da kake yanwa idan yanwa yau ne talaka bana iyawa kai mai iko ne mai mukami ne mai fadi aji ne mai ba za ka yi ba kai ba ce kokarin kare yauka kuma haƙƙi ne wajibi akan dukkan mai imani ya kare haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa manzo ke ba labarin yake cewa duk wanda ya kare mutuncin dan uwan shi musulmi to haƙƙi ne akan Allah Allah ɗora ma kanshi kai kuma gobe kiyama zai kare maka wutar jahannama yanwa idan an kare ma jahannama dalilin kare mutuncin wani musulmi ina ga annabi sallallahu alaihi da haka yanwa wannan al'amari da muke gani cewa wajibi ne wallahi wajibi ne haƙƙi akan mu ko kuma komai abin ya mana ciwo ko mu yi Allah wadai Allah rusu duk mai wani aƙida Allah wurgaza su Allah lalata su Allah dirne da su duk da Allah zai mata kewa bakin namu kenan da damuwa da abin da yake wakana in uwa kan haka kenan wajibi ne akan duk musulmi inda yake ya zamanto mai jin takaici mai jin haushi yayi baki abin da zai iya bakin iyawarka bangaren addu'a ne bangaren damuwa ne haka za mu ci gaba da yi kuma da addu'a ta Allah rusu duk mai wani aqida in uwa cewa wallahi kama damu abin da suke ci musu rai yanda musulunci ke cin wutar daji a duniya shi ne ke damun su ka kuma wannan wallahi wannan alƙawalin Allah ne tabbas suna so ba sa so wani addinin sai ya gama gidajensu wallahi ɗan wa cikin ruwa ingantatta cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya dunkule min ƙasa gaba ɗaya ya gwada min gabas da yamma ya ce wala mulkin al'ummata sai ya kai duk inda aka gwada min ko ina al'ummata ta mallaka wata ruwaya mu ke ban labarin cewa kun ga wannan al'amari na addini ya ce wallahi sai ya kai duk inda rana da dare ke zuwa ya ce wannan addini sai ya kai ya ce ba zai bar wani gida ba gidan laka ne gidan siminti ne gidan wata ne babu gidan da zai saura ci a duniya wala ko gidan waye ce wala wani addini sai ya shiga ya ce kuma abin zai wakana bi izz aziz a bi zulla dalil da ɗaukaka ta mai ɗaukaka da ƙasƙancin ƙasƙantacce Allah zai ɗauka wannan addini yan wa ana so ba a so kuma dole kuma kafirai za su ƙasƙanta bi izinillah wani abu ne wani alƙawalin Allah ne wala kaka damu su faɗi abin za su faɗi su yi maganarsu wannan addinin sai ya gama gidajensu bi izinillah cikin wata ruwa yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai ya bata labarin cikin abin da za a fara na mallakar duniya a wancan zamani a daula ta duniya mai ƙarfi akwai daula ta rum akwai bizantaniya bizantaniya yau ta kasar turkiya a yau turki a wancan zamanin suna gwagwarmayya da su da ta itali da roma sai ka ce masahabai wannan garuruwan guda biyu za a buɗe su za ku buɗe su suka ce ya rasulallah a wannan garin biyu ruma ce za a fara buɗewa ko madina ta hirakal su tafiya kenan wace za a suka tambaye ma falasizai wace za a fara buɗewa ya ce madina ta hirakal birnin hirakal bizantaniya yau daular turki ina take tana cikin musulmi suke cikin ta a yau in wannan ta annabi wannan magana sabai sun sha kai doki a je a dawo sai kani ne takwas shekara wajen ɗari takwas Allah ba musulmi dama suka keta turkiya ta koma yau daular islamiyya zama ta koma da kuɗa gutu amma dai musulmi suke cikin ta kuma su suke jagoranci yan wannan alƙawarin Allah ne da haka kenan wa kaka damu wannan addinin wallahi sai ya mallaki duniya tabbas Allah mai girma da buwa ke cewa dama ce suna magana suna kalmomi don su bice hasken Allah su bata addinin Allah ko manzon Allah Allah Allah ya ki kenan su wada abun hadi Allah ya alƙawarin sai ya cika wannan haske sai ya gama duniya su Qur'ani cikin tauba Allah ce shine ya aiko da wannan manzo da addini na gaskiya da ya rija dukkan addini a saman ƙasa na haka yan uwa wannan al'amari wallahi kakai komi wannan addini kuma cewa ya tabbata hanyoyi da dama sun zo wallahi daga turai za a samu sojojin addini daga can samu wallahi daga can samu an ce za su ƙarshen duniya a ƙarshen zamani za su jagoranci al'umma wajen jihadi fi sabilillah kuma yi imani haka zai wakana wanda haka kakka damu su wadi abun wadi amma wallahi wannan addinin sai ya rinjaye ya shiga gidajensu ko da so ko ba so ya shiga bi iznillah kuma Allah kare dimmi adawa da wannan addini Allah ya ruguza su Allah bata aniyarsu amin ya rabbal alamin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na rabi'ul awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da talatin ga watan goma shekara dubu biyu da ishirin daidai a sati da ya gabata muna cikin bayani ko tafsirin ma'ana suratul kaf mun tsaya aya ta 46 insha Allah za mu tashi aya ta 47 kahin nan a tambayoyi yan uwa za mu karanta a takaice don tambayar ta yawa ta sanya wurin tafsiri shugaban gidan tafsiri za mu takaita tambaya insha Allah abin da ya samu saura ya sauran darussa tambaya ta farko wadda yana ta Allah makata ta bayanin cewa ɗan uwa ne ke bayanin yana yawan iya cikin wani sabo kuma ko ya tuba sai ko kenan menene zai yi ya nema na sakamakon lamarin shi koya za a yi bari da harko dai shi mai wannan halin zai san da cewa tsakanin ɗan adam da shaidan wata gwagwarmaya ce sai ya ganka kafanta kafanta dama ta kuma sha malaya gwagwarmaya ce ta rayuwa tsakanin kai da shaidan har lokacin mutuwa kenan za ka ci gaba da neman tuba da tsoron allah ya kai ajalin kai zuwa wannan hali shi ne babban haɗin za ta tsoron Allah ɗauki ranka cikin halin sabana kuma ita tuba cewa ba ta da iyaka ka za ka yi in shi ɗan yanar da ya kai wani aiki kaka ce a na ɗaya ko biyu ko uku kuma kai ba ka sake rinjaya shi ko ko a ce ake wannan kenan na harko na biyu idan abokai ne kake da mu'amala da su idan wuri ne kake zuwa kana wannan abin dole ka kaurace wannan abu kai tun da kayi ka koma kayi ka koma dole ka kaurace musu in wuri ne dole ka wasu zuwa don so da yawa irin wannan abu yadda kai mutum ko ya tuba ya koma don abokan ka suna nan da mai abu an wuri ne da kake zuwa ka sabana kuma tu cikin tuba ko ana barin gari ma ka da sunna ka bar gari gaba daya ya zama to a garin ne ka ka ka bar ka bara ya ka bar wannan garin ken dole ka kaurace mu inda kake wannan aikin ko abokan wannan aiki da yawaita addu'a ta ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika ya mai jiyo zakata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika aiwata yanta ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika ko ka ta nemo Allah gyara ma zuciyarka tabbatar da kai akan akan addinin shi sai da biyu cewa wai akwai wani bayani na sunayen ashabul kaf kuma hamma ana magani da su e wannan akwai na harko cikin tafsirin wasu magabata sun kawo wannan sunaye wanda ibn kasir ke cewa ba wata madogara kwakwara ba wata fa'ida ma ta kayar wannan suna don musu zo ba daga Allah ko daga mazan da Allah ya ko din kashe-kwashe ne isra'iliya kuma abin da ya kara muni mu yanzu a nan malaman sulhu sun ɗauki wannan suna har suna wani aiki da suwai lakani na ashabul kahf to ko mala'ika na jibril da su sun saka aiki da shi sunan mala'ika jibril ya kira ya kira biya bukatar da jibril jibril ba yana da mala'ika mala'ika yana Allah ba a kiran shi sunan shi bai ma kudu ko ka sha ko ka ko karata bai ma komi ba wani Allah kaman kai matsayi ne yake ka amma bawa yake na Allah bai biya bukata kowa Allah ke biyan bukata ba wani malaika da ke biyan bukata ba haka nan kusan da haka wannan rashin imani ne mutane ya kawo in tsubbu suna shigowa suna sa mutane shirka da Allah ko sunan malaika jibril ba a rubuta biya bukata sunan Allah kullum ake kira Allah ta bike mu sai ta biyu masalar wannan magana da aka yi da ake yi ta maganar hana sayan kayan turai kurwarin shi shi in ka saya ka saba ma Allah ɗan uwa haram haram ce halaka halaka ce wani bai halaka bai iya haramta maka halaka kuma bai iya halatta maka haram amma wannan hanyoyi ne na yaƙi na zamani hanyoyi ne na yaƙi na zamani wanda ake bi na siyasar zamani da ya illa su ji a jikinsu amma za mu gani annabi sallallahu alaihi ya ciniki da yahudawa na madina ya mu'amala da su har ma da bashin su Allah mai cikawa kinan amma wannan ya tabbata cewa tasiri domin su ba san ba Allah ba san kumya ba eh ba san ba sanin Allah ba sanin kumya da kenan wannan shine hanya da ta tasiri gare su su san su ji a jikinsu shi ne kurin ba ma ba a ce an kasa ya kashi haram ne an kasa ya sauransu wannan shi ne kurin magana kuma abin da zai biyo baya na maganar cewa kullum abin da an Allah bai kada kashi ba an halin zai iya ya daidai kuskure me ya mutum za a samu wannan al'amari yanzu in uwan musulmin kayan wannan abin sun rike sun siyo wannan kaya iya nan a mangazakinsu wani jabin shi kenan to aka ce ka a saya gaba ɗaya har abada ya zai ya kare ba ya kare har abada shi ke ko shi ne matsala kenan wani abu ne na siyasa duniya inda misali su kamar misali yan kasuwar su ma sayarwa duk za su gane su yi kamata su fasa sayarwa haka kamata yan kasuwa masu oda daga can kawai su ba da goyon baya su isa ba su kama haka da sayarwa a wata kasa don ba horon shi ba ko irin nan ne ya kamata abin ya tasiri masu oda kan sai oda daga can horon shi amma nan haka ka sai a saman a saman anan to za ka mu zai mai asara a wata an gani sai maganar matsayin kashe wani da ya gaya manzan Allah magana mai hukuncin shi a shari'a ɗan wuri na kuma shari'a idan hukunci ya yi faru sai na koma baya a zamanin na musulman abin ya wakana a lokacin sahabbai ya taba cikin sunan turmus ya ji sahi wani makawo mai imani da masabi ne iya da baiwa iya sadaka mata baiwa da saka dake wannan baiwa tana ga manzon Allah magana tana zaki manzon Allah shi makawo ne iya hana ta ki hankali ki bari rannan ta sake yi ba kawai ba gani beki ai da ya ma da ya rike ta da wata adda adda wata ki wata ta takwa takwa bi karama na karin kwari to sai burma mata ciki ya danna shi kenan cikin jini kashe kashe wannan suna da kuma haɗe ne da su haka su kowane ne a nan sallar sallar an taru cikin sahabbai ana zaune ya ce ina gama da girman allah don girman haƙƙi na akan wanda ya wani aika aika ya hutu cikin da arza kun ba makawar ya tashi iya ketawa iya keta iya ketawa cikin sahabbai ya zo tsaya ya rasu da ni to ya kai ya rasu da wannan baiwa da tana zakin ka tana hudun baka magana na na yin wasu kwasa shi ne shi cikin dare ta sake ni kuma na mata abin da na mata ta da hukunci mai zan dago annabi ta sabai shahadu an na dama hadar annabi ta kushe da jinin da ya kai a banza cikin sunan turmuzi ruwa da ina da hukunci ko komai nan na biyu kenan wannan abun annabi kada yake da haka ka zagi malamin ka ce kai ma kai a malamin ka ne don haƙi an zagi malamin kura tsaya ka sha haushin ka ga amma kai ba ba magana shi sun mutum muzi ina ga amma abu da cikin nasa cikin magabata abu da ke cewa wani ya ciko abu da sannan abu da sadiq wani zo ke zagi abu bakar iya zagi shi iya zagi shi da cikin sabon ce abu da ya halima da rasu da gaban da kake cire wuyan ya na shi gaban da kashe shi ya ce a sai bayan wani ya kira shi ya ce wani ya zai mai zaka ci a so da gaban da kuna cire wuyan kuna kashe ya kura abu da ta wannan abun bayan manzan Allah ba da wannan haƙi annabi kada yake haka ne Allah ta biye mu wannan shi ne ke na hukunci na wanda zai yi manzan Allah da abin da aka ruwa annabi ya ce jini ya je a manzan Allah masu nuna آية 47 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى يتي ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أنا والأباري نا حال تاشي القيامة إذا أبن زي وكان أولن القيامة يتي أولنا رانا wa yau mun sayu da jibali za mu tahiyar da duwatsu duwatsu alakta watar da jibala ta hasabu wa jami'atan wa hiya tamuru وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه بكل شيء عليم Allah ke cewa watar da jibala ta hasabu wa jami'atan za ka ga dutse kana tsaman dutse da irin na duniya da ka san shi a duniya mai kwari mai yauni ka buga ka fadi ta maka shi wahiyar da murmur suha dutse iya tahiya yadda kasan girgije hayaki haka ke tahiya shi kakai mamaki sun Allah haka Allah yi haka Allah ya fi da shi ya ci aka da kulle shi Allah shi ne ya kyauta ta halitta komi tsara komi kuma innahu khabirun bima ta'malu kuma Allah masani ne game da duk abin da kuke aikata kan haka na wasu ake kama maganar dutse mutum ɗan adam ya saba maganar dutse abu ne mai girma ka je ka laɗe ko ma ya kare ka ko na abu daban shi ta laka cikin laka cewa wasu abubuwa kan aljibal wajen sufa haram biyu ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
Allah ce wa ya sa'alu na ka'ani da jibal suna ma tambaya matsayin dutse mana gobe kiyama ya zai zaman to faƙon Allah ce ga ya musu yansifu ha rabbi nusfa ubangiji na zai nike dutse nikewa ya riksan gari eh za a nike shi nikewa faizarwa ƙa'an wannan ƙasar Allah zai bar da tare libar safsafa tare libar daidai ba tudu ba tilata da fiye wajen wadamta ba tudu ba gangare sat komi ba abin da ke boyewa ba ba ina da ka boye ba burin boyewa la ta fiye wajen wadamta ba tudu ba gangare kenan dutse duk kwarin shi filin kiyama zai zama to gaba kura abin shi ya ce wa yau mun sayiru da jibala ranar da za mu tahiyar da dutsiya tahiya a cikin girgije watar al'ar da ba rizata za a ƙasa fau ba tudu ba gangare ko ma ga iya ka idan ka Allah ce hasharnahu mun tado kowa da kowa falam nugadir minhum ahada ba a barin kowa a cikin kasa kowa sai ya zo kowa sai ya zo zalika yawm majmu'un lahun nas kowa Allah ya tattara kowa da kowa to zalika yawm mashhur kowa sai ya zo nan kowa sai ya zo ya zo mala'iku sun zo shi ma Allah ya zo an gare ba sai mu mashhur ya ce falam dukkan ba wanda za mu bari a kote a gehi shi bai zama in waye ya zo وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
Allah ce wa urdu ala rabbika saffa za a bujuro da mutane za a kawo su a gaban ubangiji sahu sahu da na mala'ikota namu ne a saka Allah ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra kowa ga shi ya zo ga Allah yanda ka zo duniya ba ko biye a hannunka ba dada baka mallaki komi ba zurai wanka ba abin da ka zai ko ni da babu balle magana wando haka za ka koma ga Allah duk abin da ka mallaka babu shi don Allah ta watarka watarka ma hauna kuma ra'u zuhudikum la rajin mun ce watarka ma hauna ku kun bar abin da duk muka ba ku ra'u a baya a lalar duniya da abin da ka mallaka an ka mallaki duniya ta arziki yau babu shi ka zo ga Allah ku fata ku tangula ba ku ke ba abin da ka mallaka haka za ku je mu Allah yace kama khalaqnakum awwal bal za'amtum allan nash'alukum ila har ma na manan kawai kuna cewa ai babu wata kiyama a daga duniya kuna sai ka duna na kare ko mana za a more kun shi ke na kare babu wata lahira haka suke cewa wannan abin kidan ba haka bane me zai wakana Allah ya ce wajen kitaba ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها na'am ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
Allah ya ce wudi alkitab masu ce ai babu wata rana to ta zo kuma Allah zai sa a kawo nan alkitab takardun sakamakon aikin kowa kuma wannan wani abun awo ne abun takardu ne Allah ba mu labari wani zo mazin kisir wani zo mazin kisir ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Allah ce wa na da'ul mawazin na ƙasa wani ma'aunin Allah ce za mu ajiye abin awo na mai adalci da yau mul kiyama don hisabi ranar ɗakin kiyama fala tuzulun nafsun shai'a hisabi ne bace ba a zalimtar kowa komi ya ce wani ƙarin mutum ƙarin hamadu bin hardar aiki ko da kwatancin ƙwayar komai da muke cewa na misali dukkanin kan aiki Allah ce a kai na biya na kwarai ne kai na banza kai Allah zai zo da wannan aiki da kai waka sabina hasibin Allah bai bukata yau na zuwa kawo mutu ainihin sani ya san abinda kowa shirka haka ma'auni ne na gaskiya wanda babu zalunci ganin wannan matsayin ma'aunin da aka aije fatar da mujirmi na mashirki na mai mafi za ka ga miyagun ɗiya miyagun mutane suna cikin halin tsoro sun tsorata hankalinsu ya tashi don irin abin da suka gani na sakamakon aikinsu Allah ta yi mutu da kullum sun ma'amala su na khairun madara ma tun so
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Allah ce yau mata ji kullu nafsu ma'amil na khairun madara ko ma'amil na su'in ranar da kowace rai za ta ga abin da shirka na alkhairin gashi nan haka kuma shi wani mugun ajin gashi nan. komi gaba daya ga alkhairin gashi nan. daga dan adam mugun abin da bai so Allah ta tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida dan adam rai zai gurin wannan mugun aikin nashi a yi nesa da shi ne wuri mai nisa sam-sam ka zama alaƙa da shi abinda bai yiwuwa haka kenan abinda ke nema bai yiwuwa salaka ta kuwa zuka bulan nafsa Allah iya muku wa iya muku kashe ku ji tsoron Allah ku ji tsoron kamun Allah kuma duk abinda kuke iya gani kenan mutum zai zai tsoro za su tsoro cikin tashin hankali don ga aikin mugu a gabansu مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ذلك يا ويو كيتم لسنا ويو نكيتو ما لهذا الكتاب ذلك كلمة ويلتنا كمان قم ياو ما لهذا الكتاب ميسا وانا اللتان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عساها ذلك أبو ياكي جاية me yasa wani ta bai barin laifi da kaɗan da ƙarami komi sai an kawo sai ga abin yayi abu da ya samu ka ba abin da ya rike kaɗan da babba an yan zo da shi sala ce in ta an kutamta haddan ne ba abu Allah ta atayna biha mai wa'ana banda laifuka zunubai da mutum yayi a duniya ya tuba abinda Allah ya gafarta bai zai wani wurin ba mata al-ghufran ai rihewa ai rihe farkin wani an rihe ta an shaye ta an yi fasanta ta kare wannan in saba da daga tuba wannan ba a sauce gobe ba bai zauwa kai ka tuba shi kenan na nan da misali ka ce a kai wata tajuma ka bala da abin da aka yi tuba ka tuba to ta tashi shi wannan an shaye bai cikin repertoire an kare bai cikin zanga kenan abin da ka yi iya nan na lahin ba to ba shi za shi kenan da karami da babba ka suka mamaki me yasa mun littayin mali hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asa me yasa mun littayin bai bar wallahi karami da babba ya zo da shi yasa suke wannan magana Allah ta wajadu ma'amilu hadira dan duk abin da suka aikata sun same shi gashi nan a gaban su shi kuma wala yazlimu rabbuka ahad ubangiji Allah bai zaɓi da kowa abinda ka shi mutane ka samu sakamako aikinka ne za a ma sakamako kuma Allah bai zalimtar kowa ‘yan wajen adalcin Allah subhanahu wa ta'ala cikin wata ruwaya wanta a taimakon buhari cikin littafi al'adar mufarad al'adar mufarad haka imam amina bin hanbal wanda iya karantar da mu da magana cewa yadda sahabbai suke neman ilimi jabir bin abdullah ya sama labarin wannan hadisi amma labarin wanda yake da hadisin kan iya nesa ya ga gaskiyar magana korin dole ya bulagoro neman samun wani hadisi ya ce na shirya na musamman na shirya bulagoro daya cikin sahabai abdullahi bin unes ya ce na sayi raƙumi na musamman na ya tafiye wata guda tafiye wata guda kurin kan neman wani hadisu guda na je na sallama 'yan gadi suka zo suka ce waye da ce mace jabir bilba jabir ne a kowa ce jabir wani jabir bin abdullah sai wuto ya ce shi ne bin abdullah ta ya zo ya rungume ni muka aka gamu da juna dai aka rungumi juna tsawon an jima ba an jima ba gan ba ya ce wallahi wani hadisi ne sanar na samu labari an ce a wajenka kan kisasin allah gobe kiyama na ji tsoron ka je ka mutu ko in mutu ban ji shi ba kan kudin shekawo ne menene hadisin yace Allah subhanahu wataala ya hasharu Allah azza wajalla nasu yawmul qiyama Allah zai tado bayi gobe kiyama urratan guralan buhuman qultu ma buhuman qal laysa ma'lumun haka manzo Allah ce musu gobe kiyama Allah zai tado mutane gobe kiyama urratan guralan buhuman sai ya ce mu jihar rasulullah me bu mu kuma mun san uratan gurlan ma'ana uratan ba kaya kuma gurlan ba sallatu ba misallatu yadda ka zo dai haka nan za ku iske da gobe kiyama ba kaya santur kuma babu sallatu kowa haka zai tashi kan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani farkon wanda za a sama kaya gobe kiyama wane ne ibrahim alaihissalam cikin sarusun da ɗauke shi za a fasa makaya daga amma dan yau dara wasu ta suke wani akwai wani shehu wanda a hilin kiyama ka hama a fara hisabi zai so kai da kawo a hilin kiyama sai so saba'in ko wani so guda iya da aljihu dubu saba'in zai so sayo dubu saba'in ka je kwashe kuwa za ke yin suke bushi kenan wa za mu Allah samu ga zai samu ga hilin kiyama wannan da zaniya ce sai kariya ce da kariya ce Allah Allah zama samu ga gaban Allah kowa ya daga kowa ya daga gaban Allah ba wanda za samu ga alin ya zama samu ga duk shi bishin tunani ne in ka ce ko ba ka kida hankalinka ka ce haka kun tunna malaka shi kenan shi ne haɗa abu daga ji ka san shirme ne kowa ta kashi wallahi ba wani hudda kan kaje wallahi ba mai hudda ga wallahi sai ka ajin ka koran ka tuba ga Allah koran koma ga Allah koran ka kama hanyar Allah akwai ceto bayan an kare komi Allah yana ba annabi ceto da sauran annabawa da mutanen kware amma kai je sai a samu ga kai ko kai mai tsadiwa za a zo za a kai su wani tatsuniya ce ya ce kenan suka ce ya rasulullah mun san ƙurratan ba mai buhuma ya ce lisa ma'ahum za su je mu Allah ma'ana ba kaya ba sallatu ba ka mallaki komai ba shi ne buhuman ya ce a lokacin nan su mai nadihimun da sautin wahayi za a musu kira da sauti guda ta wani sautin zai zamanto nivo guda ne ba wani a kusa kowa zai kira kowa zai ji ba wani a wani kiran ni ne kusa da shi wani a nesa a kira ne za a yi kowa na kusurba wani kusurba ne gaba ɗaya kowa zai kira Allah zai kira cewa anal malik anal dayyan la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar walau inda ahli an-nar janna hatta qasid minha ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولو عند رجل من أهل النار حتى أقصد يتحتى اللقمة Allah zai kira ni ne mamallaki ni ne mai sakamako mai hisabi tsakanin bayi a hilin kiyama Allah zai ce a yau bai dacewa ga dan wuta ya shiga wuta alhalin iya da haƙƙi a wani dan aljanna dan ya dan wuta shikenan an tace shi haka babu dan aljanna shiga aljanna iya da haƙƙi a wajen dan wuta shi ba Allah ya biya shi kai da aljanna kai an rage maka digiri ya rage maka matsayi ya dauko ladan kai ya kara wata dan mutai eh ya dauko naka eh ka ci shi ko naka za dauko kai da aljanna a ba wancan dan wuta shi kuma idan dan wuta ya bunka kai kai aljanna ko ya dauko ya daura ma kai ma kaga dai ya rage ya rage ka tabari ko daraja kai ta rage kenan kowa Allah ba ta da dan wuta da shi an ce an ce banza dan wuta ma Allah bai mai bai mai zalunci sai Allah saka mishi imma a rubu zinihin a dora maka ko a dauko ladan a bashi kenan dan adalcin Allah kowa sai saka ma kowa da komai suka ce ya rasulullah kai ga wani ma'ana a cikin lahi azali hufata ba ya Allah ya za a ya shula mu je a yi wannan hisabin za mu je ma Allah hufata ba ta kurlan za mu je ma Allah ba sallah ba kaya ba sallatu babu komi sai ya ko la sanatu da ladan ku da ai mugun aiki Allah zai biya kowa mai lada a biya mara lada a kizini a ara mushi Allah bai zalimtar kowa kuma Allah dai gwada mutane hakikanin azatul kiyama kayan a harawa mutane hisabi Allah zai tada dabbobi a gaban kowa dan sai za a yi su za a fara an san a duniya akwai dabba mai kaho akwai mara kaho wanda san dabbobi mai kaho za ta tunguji mara kaho ba ta abu ramawa sai ta kai ci ba ta abu rama to gobe kiyama dabbobi za a fara sai an tada dabbobi a wa kundin mai mara kaho kaho ta tunguji mai kaho ta rama ta kuma Allah mina sun mutu kamar kasa ta kudu tura mu zama kasa kare da ku kai kenan ina kai wanda ke mukallaf an dora ma ibada bawa kake mai da kaldu mai takardun aiki ka tuto na dan karin iko ko dan karin jiki a ta kato sai Allah ya sa haka haka ko a hukato ya ba da ba da kake tukuna Allah ya sa eh Allah kuma ya sa wani iko ne zai riye ka wasu ya san gurin yan balle an sai wani abin zamani woshi kurin Allah ba shi iko iya da gidan kaso kurin da kuje kure shi kare yau shi ka kare woshi kai wani shi shi ya yi banza ka wani wallahi Allah kuma akwai mun ba shi wala ba shi iko wani makami a shi ariya mishi kurin iya kun shi shi gidan kaso zai sa ariya mutum ba abin da zai mutane ba su nan gobe kiyama ne wallahi Allah zai barka har kurin kare ba mutum da iyalan shi kurin haka nan da ra'ayi na kurin mulki kurin kaga mutum akan banza arihi mutum ga barawun mani yake iya yawo da katkat ya daga bitir iya yawo cikin jama'a barawun mani yake amma saboda kurin dan kazin guru wani dan jika goma jika da ya jare ka akan akuya akuya ya jare ka saboda akuya wannan ga shi zalunci ne sai ka shi kai na kuma wallahi ko kiyama wallahi ko kiyama wallahi na ga muku annan mutum wala da kashi ci gaba jama'a da Allah ga mu wuta malam yace wallahi ni na sa aka riye wani kan mu'amala da muka yi yace kudin wallahi ba kudin ne ga kudin kadai ne ba sai bamti ya wata ma gidan kasu yace kudin ta ariye mun shi ba bane bukata ko ariye mun shi ba bukan ta bincike yace wallahi mallan shekara biya gidan kasu Allah ana mishan kuma yace kun bai san bayanin ko ariye mun shi aka je aka rihe shi ba binciken komi ba shara komi iko yake ji ya yawo ya isa da fadi aji kudin haka wala wani wani mutum abin da abin da kai ne wallahi da a nan da ya tabe wa ba a kunce kuma ba ba ni da warawa kurin mu'amala ce ta kudi kuma wasu akan kaida ba ne mutum mu'amala ba da fara bace ba mu'amala ce ana ba ji mutum kanta kaida amma ta kunce kun kuma ba ku ba mu cikewa ku ariye mu shi kunce ba shari'a ba mu cike ba Allah shekara biyu yanzu ko ta mala zan yi nace a wannan magana ta wuce hukunci ko an rushe da ba ko da ba ko rushe ko da ba ko hudu shi aka yi maka wuta ba dole ya gane me yayi maka maka gobe kiyama sai Allah saka mishi ina ba haka ake cikin rayuwar wallahi Allah bai bar ba dabba dabba Allah ya saka ba zalunci kai ina ga mutum la mutum yan hankali kada ƙarfin iko da Allah ya baka ko dukiya ko wani abu ka kawo da zalunci ka ce ka tsira wallahi ko kiyama mu shi bulum ka ce wallahi Allah hakim kuma wallahi za mu san hikimar Allah kan tsari kiyama dan wanzu wannan duniya da ake abin da ake a yau mutum ya je gidanka neman dukiyarka ya kashe ka ya kwashe dukiyar ta shi shikenan ko ba magan shikenan ba shikenan ba gane shi ba ya ta ya ta bazan gidan gane shikenan ka sha wahala da neman dukiyar ka samu ya amshe dukiyar ya kashe ka shikenan ba ka wace ba shikenan an ta banza haba wani karhi gure shi ya kama ka ya maka bala'i ya ma azaba ko sai aire ka ya ba da zalunci ko ka tara ya zo ya sace ka sha wani ka kare ya mata ka talaka shi kenan ba gama shi ba ya taba za haba dan wa shi kiyama adalcin Allah ne hikimar da cin kiyama a ga da kiyama a saka ma kowa shine hikimar Allah kan ka tashi kiyama sai da aran nan Allah ce za a za a je ma'auni na gaskiya kuma Allah bai zaluntar kowa komi wala yazlimu rabbuka ahada shi Allah take nan kashin aye wa farko aye wa wadi al kitab Allah ce za a ajiye takardu na hisabi gobe kiyama fataral mujrimina mushfiqina mimma fi zaka ga miyagun mutane suna tso sun tada hankalinsu suna tsoron irin abin da ke cikin takardunsu wa yaqulun suna cewa ya wailatana mali hadha kitab kai cikin wayo me ya samu wannan littahi la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha ba abin da ya bari na laifi karami da babba kowane ya kididdige wa wajadu ma amilu hadira sun samu abin suka aikata shi ne da kai wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta kowa ko Allah ci gaba
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
na'am nan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa iz qulna lil mala'ikati sujudu li adam ka ambata musu lokacin da muka yi magana muka ce mala'iku yi sujada ga adam ana gaya mana wannan mu'amala ko alaƙa mu da shedan ko da iblis inda ka taso ta wani umarni da Allah ya bada subhanahu wa ta'ala ya ce fasajadu duka mala'iku sun amsa kiran Allah sun yi sujada ga Allah wannan sujada a sujada ce ta gaisuwa ta wace ce wane ne ba ruwanka Allah ce su kuma sun yi Allah ke bada umarni shi ke hali ya hana muwa kowa sujada ya shi amma ya ce iblis ya ce mala'iku wa adam sujada kuna ta gaisuwa ce ta mai kundin sun yi kuma Allah ce a yi fasajjaru duk sun yi sujada illa iblis sai iblis kuma aljannu shi ne kanin na jini kuma Allah ce daga cikin aljannu ne dana ko wata wata wata wata isa wata kwashe-kwashe dai cewa ai iblis shi ma mala'ika ne cikin mala'iku ne a mala'ikun ma shi ya cikin manyan masu ibada hayar suna wa azazilu azzaziru yana ba cikin masu tafsiri ya kira ka mana wai so ne ma azzaziru iya cikin masu ibada Allah na jarabe shi gaba aka la'ance shi kuma iblis to dama dai Allah ce iblis ka da jin cikin aljanu wake cikin sai musulun annan sarasa ke cewa ko da matil mala'ikatu min nur wa khuliqa iblis min ma'arijin min nar wa khuliqa adam mimma wasfa lahu sai musulun nabi ta an halicci mala'iku daga haske an halarci iblis daga zunzurutun wuta daga wuta da harai kai halitta mala'iku daban da haske ta iblis da wuta ba su kare ta adam kuma daga abin da aka gaya mana min sassalin min turab ko da ƙarshe na ƙasa sauransu kenan wannan iblis kana min aljin fa fasaka an amra rabbi sai mai wannan fasikanci asalin fasikanci khuruj an ta'a in biyayya sai ta bai sai ibn umarnin ubangiji na yin sujada ga ali daga nan ne tashin adawa tsakanin da iblis bayan allah a ce shi dan tsini mai albarka da je mun karanta baya na alƙawari da yi na halakar da waɗannan da ya alin gaba daya Allah ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min dun kan karanta mu Allah ce shi yanzu wannan ne za ku doka da shi da zuriyar shi masoya ku bar ni ku bi umarnin ku bi hanyar shedan ku bi shawarar shedan tsarin shedan ku bar nawa shine afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu alhali makiyanku ne iyaka baka maki kamar shi da sai kaka wuta ka dawo ha abada an tare ba kike kamar shi kuma kin da baka gani Allah ce bi isa lil zalimin badala tur Allah wadan wannan kuwa ga zalimi ka canza maki kana to ka musu akwai wata kware Allah wadan irin wannan masanya makiyinka ko ka ruka maki ka dauke shi a matsayin masoyi ka ta baci ta lalace ci gaba ma
أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا
nan kuma maganganu da suke tsammanin wata surda ko iko ga aljannu suna da damar yin wani abu alaƙirin matsayin su waɗannan Allah ce ma a shahartu halka samawati wal ard wala halka anfusin su wannan aljannuwa ba Allah ce ban kawo su ba na halartar da su lokacin halittar samai da kasai a ci ai su suna nan aka yi sama da ƙasa ko sun san hikimar da aka yi wajen halittar sama da ƙasa ko wajen su ma kansu halittar ta kansu yin da aka yi to me za ta gaya ba bayi da kamar kowa kamar karanta nan rashin imani na mutane rayuwa cikin al'ada ta jahiliya da tatsuniya gizo da koki ya samu kawai da alimi dole zama cikin shida ya san kowa kuma mata komai kuma zaka iya ko labarin gizo da koki aljani wane ne sai duk zai da tsoro sai zaka ga mutum ko tsoroki tun kana wannan da aqida aljani gizo koki tsoron shi kake aqida ce sai ka ga bature ne tsoro ko ba da tsoron komai tsoron komai tsoron sai ka kade kana cikin daji sai ka sai ka bature a cikin daji shi ne wani ne wani aljani maki ga ya ce a nan akwai wani ba gani ya ga ya ne wace ke da amfani hada kamera shi ne ya dauka ya ga menene sai gani motsi sai ka kasa bar gudu wa jajin aljani aka kura wannan kira da kai ka tsoro ka sa tsoron aljani kullum aljani ma ba wanda kaman kona ba raunin dan adam ke sa ga ganin yake ba aljani kima kai aljani matsayi a wajen Allah inda iya yi kuma zaman mu da ba sama kasa mu wanda sa khalifa sama kasa mu da khalifa sama kasa da adam aljani mi da ka ga ba ka aljani ba wanda kaman kowa mun kanta addu'a sai ingantattu aljani ya zo sata barawo bai abinci masu imanin sahabbai su kama shi akwai abu huraira akwai ubai bin ka'ab na ku na ubai na muna na abu huraira shahara na ubai bin ka'ab ya zo ce kama shi taɓa riƙe ce da ya riƙe shi ya ce hannun hannun kare ne da gashi kuma suka suka suka ta mutum ya riƙe shi tab ɓarawo ya ja ya ja ce na masu imani ne ya ce wala ya ce turmagiya da girman Allah ya ce ni ya ce a cikin aljanu ma ina cikin masu ƙarfin su ta aljanu ma cikin cikin masu ƙarfin aljanu amma ga shi a hannun masu iman ta ƙarfi iya neman ya magiya a cikin Allah ga abu horai da shi da aljanu ko ya rike shi da kada magiya ya bashi ya zo sata abinci ko sata zo ka kirin talaka ne talaka ne duna wanda ba mutane ba mutane ba sa ƙi da kun kun aljani amin to kamar duniyar aljani zai yawa yawa bale wani abin yawa da ake yau na Allah mun jaraba da wani abin aljanu wani hali haka rubuya amma da kuma diabetes a aljani tension aljani ciwon kai aljani ciwon komai aljani ko aljani ko ta kuma kamar duniyar aljani ko komai aljani ne wani kan magani cutar ka daban ko da kan magani ka ta ma bige bige ko so dai haka ne an je aljani ce kaza ne aljani ya ce kaza ne kuma ya arda wani wajen kanin magani na hakika ya kana kama kana lalabe an sa kaka harka boka yin wani lokaci masu masu imani ba don rukar kamta ta gada na iri ne akwai ta masu imani kuma akwai ta boka yi komi akwai a ciki allah taimake mu da yalu suna kuwa hankali wallahi ma kokarin mutum ya kare imanin imanin shi tun da allah sa wani jaraba da magana rukuwa wallahi hankali da imanin shi wallahi kada abun duniya su dauke ka ka zan boka kana kana alu suna kuma ka zama shirki tuni wallahi kan abin duniya kai hankali da bin aljani da shawarar aljani baka labari kaza kaza kai kana a gama fitina a gama rigima cikin al'umma iya ne abu iya ne cikin al'umma wala bane da yayi wata cikin al'umma ta hanyar wannan ruya shedan ya ga kabar sun kabar kuma bid'a baka aka duka shirka ko ta hanyar ba guru ba la ya ba bid'a akwai ta kasa zai biyo ka wallahi kaka kaka amince shi makicin aljani ka yi hankali ka tsaya kan tauhidin ka wallahi ka karanta qur'ani ko da sunna ka huta qur'an Allah ta miki mu na kenan shedani aljani ba wani kaman kowa ba makaci ne kaman kowa haka nan kai baka tsoro kai gurin sharri shi karanta azkar kin sunna Allah ya kare ka daga sharrin mutum da aljani Allah ne ba kuma kuma ga ana da kanta da mu ko na azkar ga irin ma'awazat na sahiya da marice manzala ya duk wanda zai kanta ku dole kawo uku ba sallah asuba kul a'udhu bil bil falaq kawo uku kul a'udhu bil nas kawo uku ka karanta ba asuba da bayan magariba ka karanta ɗaya ɗaya bayan azhur da la'asar da isha ɗaya ɗaya Allah zai ma kare da sharrin su ruwa da jini ka hau da gida bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah matsala ce duk da kanta wannan addu'a lokacin mu ta daga gida karanta wannan addu'a za a ce an kiyaye ka an kare ka ai sama da komi mazala ce inda wani shidan zai nuho ka shidan dan mun ga mashi sai da wani kai in hankali ina ka da mutumin da aka kiyaye kare ita kanka ya karin ka ka huta da rataye rataye da kuma kai ka huta masha Allah ka ba ka ce ba ka mance ta a gida ko ka yi tana ka mance ta a gida ko ka mance ta a gidanka kusa duk wanda ya sa ya bada da tare ta yi rijiyar shi kun tara ta yasu daga yawon ta gida babu ta duk ba shi ba zuwa ya dawo an bulaguro zai ya shiga mota tana ba har sai dawo bai zuwa ya bar lashi a gida haka ma ba mun ci Allah ko da ka azkar shi ne wani wani iman tawili ko ka dogara ga Allah kurum sannan ce wannan addu'a an kai ta Allah zai zai kiyaye kai kare ka kaje ka dawo an wuri ne wani magana an ce da kai wani waye jini tata aka wani sabon su ga wajen tata ko tata ko kai ya kawo kai suna ko ko kamar kai suna ko kamar da suke a kace ai akwai jini tata wata wani alakula ke buke mata ko tata ke ko san juri hawa juri wa ko tata kuma kure shi wata su duniya ku duniya ce ne to koya ma iyalanka wannan addu'a za su in sun je da farkin manzara karantar da mu addu'a ya ce duk wanda ya karanta ta a wani wuri har ya bar wani wurin komai bai bai cikin shi komai bai bai zama a karantar da yaran ko wannan addu'a ta huta a koya ma yara na sanar dan sai ma zai yi ko bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah in za ka huta za a ci an kiyaye ka an kare ka in ya je da farkin ya roƙi Allah a uzu bi kalimatin la ta mati min shar ma khalaq zan ce har da wani wani wani samu ka kuma mun suna na kamar kamar Allah ta bike mu